jiya mun karanta aya ta 128 kuma sai lokaci ya cin mana da haka za mu maimaita ta daga nan sai mu dora daga inda muka tsaya malam bismillah rabbana waj'alna muslimin laka ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
muna magana ga annabi Ibrahim alaihi salam wanda shine uban annabawa shine abul anbiya annabi Ibrahim yana gwada mana cikin tarbiyyar iyali sai an hada da addu'a dole idan Allah ya maka baiwa da samun zuriya to kai musu tarbiyya ta addini mafi alherin abin da zaka bar wa iyalanka shine addinin musulunci wannan shine babban buri duk laifin da ɗa zai maka ba zai iya maka laifin da ya wuce a ce ya fita a musulunci ba sannan babu abin da ɗa zai faranta ma rai irin ka ga yayi riko da addini da haka matasa ku faranta wa mahaifanku rai da riko da addini a kula da sallah a kula da addini a ya riƙe musulunci da kyau kowa zai ga cewa to yayi sa'an haihuwa To, annabi ibrahim yana addu'a suna wannan aiki yace rabbana waj'alna muslimin laka ya allah ka sanya mu masu miƙa wuya zuwa gare ka wato musulmai na gaske masu miƙa wuya zuwa gare ka wa min zuriyatina daga cikin zuriyarmu kuma mu zame ummatan muslimatan laka wato zuriya mai da'a zuwa gare ka ya Allah wannan addu'a ce da annabi Ibrahim yayi kuma kaga ya samu da annabi Isma'il a matsayin annabi ya samu da annabi Yaqub a matsayin annabi annabi Yaqub ya aihi a ya aifi annabi Ishaq annabi ishaq ya haifi annabi yaqub annabi yaqub ya haifi annabi yusuf kaga wato Allah ya karba mishi addu'a zuriya ta yi albarka Allah ya karba masa addu'a garin makka yayi alheri ummatan muslimatan laka sai ce wa arina manafikana kuma ya Allah ka ilmantar da mu ma'ana ka ba mu sanin yadda za mu bauta maka na aikin hajji domin manasikal hajji shine shari'a wato shari'o'i wanda za mu bauta maka a cikin ayyukanmu na hajji annabi sallallahu alaihi wasallam game da aikin hajji yana cewa kuzu anni manasikakum ku riki aikin hajjin ku a wajena ma'ana ku zo ku bi ni ku ga yadda nake aikin hajji haka za ku yi shi duk lokacin da mutum ya je aikin hajji ya iya kokarin sa ya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin aikin hajji ya ce wa arina manasikana wa tub alaina ya ubangijin mu kai tuba zuwa gare mu kaga annabawan Allah suna neman Allah ya yafe musu suna tuba zuwa ga Allah a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya rantse da rantsuwa yace na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi ina tuba ga Allah a rana fiye da sau saba'in a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yace ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah domin ni a rana ina tuba ga Allah sama da sau ɗari kada mutum ya ɗauka bai yi laifi ba da idanunka da kunnanka da gangan jikinka duk yana iya ɗaukan zunubi ka sani ko baka sani ba da kuskure ko da tuntuɓar rayuwa da haka da'iman ana so mutum ya yawaita istighfari istighfari yana ƙara wa rayuwa albarka ko cikin dare ko da safe kowane irin yanayi kake ka tuba wa Allah sannan in ka ɗaga hannu a lokacin addu'o'inka na alheri da kake buƙatar Allah ya biya maka waɗansu buƙatu na rayuwa daga wannan addu'a nan annabi Ibrahim za ku yi cewa ka dinga addu'an Allah ya ƙara maka ilimi mai amfani kaga ya cewa har da manasikana kuma ka dinga roƙon Allah ya tabbatar da kai akan musulunci kada a cikin addu'o'inka babu wannan sai dai ka roki Allah ya baka kuɗi Allah ya baka aure Allah ya baka gida Allah ya baka mota Allah ya tsare ka Allah ya kiyaye ka ya tsare kar yan fashi su kama ka wannan addu'a ce ya halatta musulunci ya faɗaitar da mu mu dinga roƙon waɗannan abubuwan a wajen Allah amma mu ƙara da ni ya Allah ka tabbatar da mu a musulunci ya Allah ka sa mu fahimci ilimin addini ya Allah ka sa mu koyi ayyukan shari'a ya Allah mu bauta maka bauta mai kyau kuma ya Allah mu tuba zuwa gare ka mun gane abin da ayat take karantar da mu bayan ya ce wa tub alaina ka tuba zuwa gare mu sai ce innaka anta tawwabur rahim sai ya kirari zuwa ga Allah ya yabe shi ya Allah kai mai karban tuba ne ya Allah kai mai rahama ne yana daga cikin kaskantar da kai a addu'a in kana roƙon rangume a gurin Allah ka ce ya Allah daga cikin siffofin ka kai mai rahama ne Allah ka mun rahama ya Allah kai mawadaci ne Allah ka wadata ni ya Allah kai mai ƙarfi iko ne Allah ka tsare ni ka kiyaye ni ya Allah kai mabuwayi ne Allah madaukakin sarki cikin buwayar ka bani kariya da tsaro ana ana gwarzanta Allah a yabe shi a yi masa kirari da siffofi daga cikin siffa daga cikin siffofinsa shine yace masa innaka anta tawwabur rahim na'am ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب na'am
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya Allah ka tada manzo daga cikin su min anfusihim wato daga cikin zuriyata kaga banu kinana sun zo daga mi sun zo daga tsakon annabi Isma'ila alaihi salam to shi ko banu kinana daga cikin su aka samu Qurayshawa daga nan aka samu sauran zuriya na gidan su annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam su al-muttalib da sauran kakanninsa annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare ni cewa ana da'awatu abi ibrahim ni addu'ar babana ne annabi ibrahim a ina yi addu'ar da yace rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya Allah ka tada manzo a cikin wannan zuriyar tawa da haka ka dinga yawan zuriyar ka fata ya Allah ka tada limami mai jagorancin jama'a ya tafsiri a cikin zuriyata ya Allah ka tada mawadaci da al'umma za su amfana da wadatar dukiyarsu ya ciyar da mutane ya Allah ka tada wani mai mulki da zai yi jagorancin adalci a cikin zuriyata duk annabawa suna koyar da mu irin addu'o'in da zamu dinga yi zuwa ga zuriyar mu shi nan ya roki Allah ya tada manzo a cikin zuriyarsa wa ajaballahu du'aahu Allah ya amsa addu'arsa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aka aiko farin jakada annabi sallallahu alaihi wasallam annabin da za a aiko ya Allah ji annabi Ibrahim a cikin addu'arsa yatlu alaihim ayatika wanda zai dinga karanta maka ayoyin zai dinga karanta musu ayoyinka yani alqur'ani ya dinga karanta musu littafin alqur'ani wa yu'allimuhumul kitaba kuma ya sanar da su wannan littafin alqur'anin dalla dalla ya musu bayanin sa wal hikmata da kuma hikima ma'ana ma fihi min al ahkam na abin da yazo alqur'ani na hukunce hukuncen addini domin na gaya mana alkur'ani ya tattara abubuwa da yawa akwai tambaya akwai amsa akwai kissan labarin abin da ya wuce akwai bayanin halin da ake ciki akwai labarin abin da zai zo a cikin alkur'ani akwai amsa tambayoyin masu tambayar izgiri akwai amsa tambayoyin masu tambaya tsakani da Allah wanda suke bukatar sani to a cikin alkur'ani kuma akwai hukunce hukunce na jini na kasuwanci na haddin rai na mu'amala ta shiga tsakanin imma na zaman aure imma idda imma sauran hukunce hukuncen rayuwa da ya shafi rabon gado a a kulle kullen kasuwanci da ware shi isasi duka alkur'ani ya zo da hukunce hukunci waɗannan hukunci kuma sun zo ne daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba za ka iya aiki da alkur'ani shi kadai a karin kanka babu fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ciki ba domin idan ka ture annabi daga fassara na alƙur'anin da Allah ya aiko masa to baka isa ka kawo wani mutum ka ajiye a gurbin annabi ka ce fassara maka alƙur'ani ba ko zai yi to da haka ba wanda zai iya ture maka man in yanzu ya zo shi yana fassara alƙur'ani yana yin ƙarin sharhi yana ƙara bayani to shi wa ya sa shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ne ya aiko shi kuma yace daga shi ya rufe aike ba wanda za a ƙara aikowa da aka wajibi ne muminai su yi imani da alkur'ani da hukunce-hukuncen da suke tattare da alkur'ani cewa manzon Allah ya yi bayanin su dalla-dalla waɗannan hukunce-hukunce bayan ni baya ya faɗi wannan sai ce hikima wani hikima ko wai zakihim kuma ya tsarkake su ay yudhhirhum min ash-shirki ya tsarkake su daga shirka domin da rayuwar da ake rayuwa ce da wani na bautawa rana wani na bautawa wata wani na bautawa abin da ya ga dama daga baya aka zo ana bautan gumaka to shi musulunci zuwa yake tsarkake maka zuciya kaffa wadda zaka bautawa sai Allah shi kadai bayan wai zakiyu sai ce innaka antal azizul hakim ya Allah lalle kai mabuwayi ne ka amsa mana wannan addu'a dan buwayarka hakimun ya Allah kai ne hikima ne Allah ka kimsa mana hikimar da za mu fahimci sakon Allah mu yi aiki da shi idan kai addu'a kuma sai ka rufe da yabo da godiya ga Allah da jinjina gare shi da siffofinsa masu sarki domin Allah ya karba maka addu'arka na'am sai Allah ya ce ni ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين Oman yarda ba amin laka Ibrahima, Allah ya ce, To, wane ne zai kyamaci tafarkin nan na annabi Ibrahim alaihi salam? Su Yahudawa suna tutiya da shi, Nasara suna tutiya da shi, al'ummar musulmi suna tutiya da shi, to, waman yarda ba amin laka Ibrahim? Wane ne duk wanda ya kyamaci, ba wanda zai kyamaci harkan nan, wato tafarkin nan na annabi Ibrahim, wato ya rabu da shi, illa man safiya nafsa, sai wanda ya wautar da kansa. banda marar rabo banda wawa wanda bai fahimci addini ba ba wanda zai bar hanyar annabi ibrahim shine millata ibrahim hanifa hanya ce mai kakkiya shararriya fitar da Allah ya ajiye wanda ya aiko annabi ibrahim uban annabawa ya karantar da duniya ya zo a matsayin manzo ya zama cikin kuma shugaban annabawa illa man safiya nafsa ko Allah ya ce wala qad safainahu haqiqa mun zabe shi Allah ya zaba annabi ibrahim ya ɗauka shi a cikin annabawa duka ya ba shi jagorancinsu wajen kawo risala shi yasa tun daga farkon rayuwarsa ya yi da'awa mai ban mamaki wanda take cike da hikima idan ya zo gun masu bautar rana yana kaman yana tare da su yana bibiyar su idan rana ta shuɗe sai ya musu wa'azi sai ce to kun ga yanzu wanda muke bautawa wanda kuke bautawa ya shuɗe ta yaya za mu za a ci gaba da bin abin da yake shuɗewa amma ba ya zama musu wa'azi idan kuma ya dawo gun masu bautan wata shi ma wata in ya shuɗe gari ya waye babu shi zai ce to ga abin bauta ya gushe sai ya dawo gurin masu bautan gunki har ma wata rana ya zo ya sassare gumakan gaba ɗaya sai bar ƙwaya ɗaya babban sai lantsa mar gatarin sai suka zo ce "Ah, mun fa Allah hazali alihatina wa ya aikata hakan ga allolin mu saboda su ne wannan su ne wannan sai suka ce a ai samina fatan yaskuruhum yaqalu lahu ibrahim akwai wani matashi kun ga inda matasa za ku yi aikin Allah ko? Eh yanzu mutane za ka iya kwana kana tilawa ka kwana a masallaci ka duka kai ibada kar ka bari lokaci ya wuce. In lokaci ya wuce ba za ka iya ba. Kai amfani da damar ka da lokacin ka ka bauta wa Allah a ranar lahira ma za ka shiga inuwar rancin Allah. Wanda ya kyautata wa iyayensa ya zama bawa mai yawan ibada ya nisanci miyagun ƙwayoyi bai yi aikin fasikanci ba ya kiyaye sallah wallahi Allah zai kula shi. Allah ya taimake mu sai suka kira annabi Ibrahim suka ce me ya faru da wannan sai ce a fa'aluhum kabiruhum hadha zai yi wannan babban nasu da shi ya sassare su wannan ba wa'azi bane bai ban mamaki yace fasalu ku tambaye shi mana in ka nan daga in yana furuci ko yana magana zai yi musu magana kaga gunki baya magana sai ya kara musu irin wannan wa'azin suka ce to to wannan babu makawa shine shine ya ma'aikata mana wannan ga allolinmu to shine suka tona rami suka hura wuta suka sa kiraren itatuwa suka nemi taimako gabar da yamma kudu da arewa na makusantansu suka yi majajjawa suka ɗaura suka jefa annabi ibrahim alaihi salam Allah ya ce ku ni bardan wa salaman ala ibrahim ke wannan wuta ki zamanto mai sanyi sanyin mai aminci wanda zai yi daɗin zama babu ɗari babu sanyi mai ratsa ƙashi mai ratsa jijiya mai ratsa nama babu zafi mai sa gumi mai sa tashin hankali mai sa damuwa sai Allah maɗaukakin sarki ya tsarkake wannan shine irin zaben da Allah ya yi wa annabi Ibrahim ya aiko shi duk duniya a nan duniya wato ya an aiko shi da saƙon Allah ya zama shi ne kalilullahi wato ma'abinan din badaji ɗin Allah ya haifi annabawa Isma'ila da Ishaqa wannan Allah bai zame shi ba ai a wani aya Allah ya yi magana cewa falan ma atazalahu wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullu ja'alna nabiyya yayin da annabi ibrahim ya ki bautawa gumakan nan da suke bautawa ya ki bautawa rana da wata da suke yi ya bujire musu daga son zuciyarsu da sakon Allah Allah bai bar shi ba sai ya saka masa sakayya wace iri yace sai muka masa baiwa da abin da yake ransa na son haihuwa muka bashi Isma'il Ishaq wato ya zama annabi muka bashi Yaqub ya zama annabi kuma Yaqub ya aiki annabawa wannan baiwa ce daga Allah to har gobe idan kana cikin abokanka ko kana kusa da mutanen banza suna aikata sabon Allah idan saboda Allah ka ibiye musu kai sabon kai kuma Allah zai saka maka Allah baya barin bawa ya ƙi laifi don ganin girman sa face ya girmama shi. Duk wanda yake so Allah ya kula da shi ya girmama shi to ya nisanci saƙon Allah alhali yana da ikon yi ya ƙi dan Allah. Ina fata an gane. To she ya ce a nan duniya Allah madaukakin sarki ya girmama Annabi Ibrahim wajen bashi wannan. Wa innahu fil akhirati Allah ya ce mana kuma a ranar lahira wato minas salihina la minas salihina yana cikin managartan bayi. wannan salihina shi ne annabi Yusuf alaihi salam a cikin addu'arsa ya ce tawaffani musliman ya Allah ka karɓi raina ina musulmi wa alhiqni bis salihina ka sanya ni daga cikin managartan bayi duk mutumin da ya zamo nagari yayi sa'a zama ne nagarta ba shi da sauki sai Allah ya hore maka in Allah ya hore maka dan mutumin kirki mai dattaku mai mutunci mai nagarta mai baka da ɗagawa da sauransu ka gode wa Allah wannan rahama ce daga ubangiji ya zama baka da wani tuntuɓen rayuwa da za a kushe maka to sai ya ce a lahira ma Allah ya bada labari a nan zai tashi mina salihina na'am إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
To, aka ce ka ambaci kuma in ƙala lahu rabbuhu yayin da Ubangijinsa ya gaya masa. Allah yana magana da annabi Ibrahim alaihi salam. Aslim, ka miƙa wuya zuwa ga Allah, wato ka karkata da ikilasi, ka yi addini wanda yake miƙaƙƙe, kama da laba minkum wa antum wazirar kamar yadda ka roƙi kai da zuriyarka a baku addinin musulunci yace rabbana wa ja'alna muslimin laka ko wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka ko to sai ubangiji ya umarce tacce shi kenan yanzu da kai din da zuriyar taka da kai roka ku miƙa zuwa zuwa ga Allah ala sai annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamin na miƙa wuya zuwa ga ubangijin talikai an gane miƙa wuyar sa ko a can wani wuri Allah yana ba mu labarin annabi isma'il da annabi ibrahim lokacin da suke gina dakin kaba To lokacin da ya zo kafin su fara ginin ɗakin kaba jiya na gaya mana Allah ya ba gaya mishi a cikin mafarki an aiko cewa ya yanka annabi Ismail alaihi salam. Kun tuna wannan tarihin? To sai annabi Ismail ya yadda a yanka shi. Annabi Ibrahim ya yadda zai yanka shi. Ya kwantar da shi ya ɗaga wuka zai yanka shi. Falamma aslama yayin da suka miƙa wuya kun ga sallamawa? Wa fallahu lidda suka tafi zuwa ga yankan. fanadainahu Allah cikin Qur'ani yake sai muka kira shi muka ce ya Ibrahim ya kai Ibrahim kan saddaka kan ru'ya haƙiƙa ka gaskata wannan mafarkin ma'ana ka bi umarnin Allah inna kadhalika najzil mubsinina wato haka muke saka masu sakanyawa wa fadainahu bi dhibhin azim sai Allah ya fanshe shi da abin yanka mai girma shine wannan layyar da muke yi duk shekara daga nan aka samu sunnar yin layya ita layya ya fi suna mutane za ga mutum in an masa aihuwa iya da zai kukuta sai ya yanka rago ko a masa ga yi layya me yasa matasa ko ba ku da auren kuna da kuɗi ku yi layya ba kuna yi rigar sallah ba a je ma rigar sallah ba kuna sai waya mai tsada ba wayar wani fita yi dubu nawa ɗari nawa ɗari hudu ɗari biyar yanzu a masallacin nan za a tara wayar miliyan biyu ya fi ko to ku dinga layya a to gashi an tara mu jingin kowa wayar sa da tsada bisa in dai in dai samari kuna wani ai kokari ibada ce Eh, ibadatul maliya lillahi ibada ce ta kuɗi saboda Allah a shekara zaka iya tara abin da zaka sayi ragon da zaka yanka layya in zaka iya Allah ya samu dace sai Allah ya ce wa wasa biha ibrahim sai Allah madaukakin sarki yayi wasiya zuwa ga eh, Ibrahim yayi wasiya ai bi millati Ibrahim wato tafarkin nan na annabi Ibrahim ko ina yace Eh, ba- Ibrahim banihi wa Yaqub yayi wato wasiya ga ƴaƴansa da annabi Yaqub yayi musu wasiya ƴaƴan nasa shine Isma'ila da Ishaq ko wa Yaqub kuma jikansa sai yayi musu wasiya sai yace ya bunayya ya ku ƴaƴana inna Allah astafa lakumud dina Allah fa ya zabar muku da addinin musulunci wala tamutunna kada ku koma zuwa ga Allah ku yi burin kada ku mutu illa wa antum muslimuna face kuna musulmai da haka mu dinga burin mu mutu a musulunci kun ga annabi yusuf alaihi salam ce tawaffani musliman ya allah karɓare na da musulmi wa alhiqni bis salihin annabi ibrahim yayi addu'a ga musulunci ya ce iyalansa zuriyarsa danginsa ƴaƴansa managarta ku yi burin ku mutu a musulunci annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewa allahumma ya muqallibal qulubi sabbin qalbi ala dinika ya Ubangiji kai ne mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka. An gane? Yanzu idan manyan mutane a wajen Allah, irin su annabi Ibrahimu da ‘ya'yansa suna roƙon cikawa da musulunci, in irin su annabi Yusuf da aka yi musu jin daɗi gaba da baya bayan sakamakon jarrabawa suna buƙatar su cika da musulunci. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya tabbatar da shi a musulunci, ashe musulunci ba ƙaramin abu bane. kuma ya kamata mu yi burin mu mutu a cikin musulunci Allah ya tabbatar da rayuwar mu har zuwa ƙarshe a cikin musulunci sai Allah ya ce أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
an kuntun shuhada ko kana halarce in hadar yaqub al-maut yayin da annabi yaqub ya ga ya zo gargarar mutuwa ma'ana ya ga fahimci jinya ta kai inda ta kai ga shi da alamun mutuwa tare da shi idh qala libanihi sai cewa ‘ya'yansa, mata abduna min ba'di, me za ku bauta wa bayana, mana daga lokaci zuwa lokaci uba ya dinga wa ‘ya'yansa wa'azi. Idan ya ga alamar jinya ta mar tsanani ya yi ƙoƙarin yi musu wasiya da musulunci. Wasiyar farko da ake wa mutane shine ku ji tsoron Allah ku riƙe musulunci da kyau. Duk uba in zai mutu yana cewa ku ji tsoron Allah ku riƙe musulunci da kyau wannan ita ce wasiyar farko. daga nan sai ka ce na bar kaza da kaza ana bi na kaza da kaza na yi alkawari tsakani da Allah na abu kaza da kaza abu kaza ana bi na abu kaza an bani ajiya sai kai wasiya yin wasiya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce yayin da muka ji kira daga annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutum mutum ya dinga barin wasiya suka ce ba mu taɓa barin wasiya tare da mu ba kullum yana ƙarƙashin matashinmu saboda da zarar mu rasu an san inda za a ɗaga yi mana wasiya ya halatta mutum ya wasiya zuwa ga 'ya'yansa akan wa zai sallace shi wa zai wanke shi yaya za a yi da wasu abubuwa na dukiyarsa wanda bai kai ɗaya bisa uku ba misali a da suka masa hidimar rayuwa yana ga in ya tafi ba su da gado zai cewa to a bawa da kaza in bai ci cikin dukiyarsa da yawa ba bai wuce ɗaya bisa abin nan ba ana iya badawa ɗaya bisa uku to duk wannan mutum yana yin wasiya da kar mutum ya tafi bai bar wasiya ba ana bin sa bashi ba a sani ba don farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam baya sallatar mai bashi idan aka yi rasuwa aka zo za a sallaci gawa annabi sallallahu alaihi wasallam hal alaihi dayn ana bin sa bashi in an ce eh sai annabi ki sallu ala sahibikum ku sallaci dan uwanku eh bashi yana da nauyin gaskiya eh bashi babban abu ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake karɓan bashi a zuciyarsa ba da niyyar ya biya ba annabi ce ranar alkiyama a cikin gungun barayi za a tashe shi duk wanda yake cin bashin mutane ya kafe idanunsa ya murkis to wallahi ranar alkiyama a cikin gungun barayi za a tashe shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da yake rike haƙƙin wani a wurinsa ya zame masa bashi ya yi masa taurin bashi yana da biyan bashi amma mai taurin bashi annabi ce za a masa azabar kabari yana daga cikin abin da yake jawa azabar kabari taurin bashi za ka ka rubuta wasiya ana bin ka bashi a samu a biya maka sai ka girga zaran mutum ya rasu idan yana da gata na mutane masu ilimi da hangen nesa abu na farko da suke fara cewa a tattaro bashin da ake bi a biya masa to haka ne akwai wani alkawari tsakaninka da Allah to sai an biya maka ka ce idan na samu abu kaza na yi alkawarin sai na yi sadakar naira dubu to sai an maka idan na yi abu kaza ya yiwu na yi alkawarin sai na yi azumi uku wannan ba kance ne wallahi sai ka yi shi alkawari ne in ma baka yi ba sai an biya maka to dai shi irin wasiya ta annabawa annabi yaqubu da ya ga yano gargara sai ce mata abuduna min ba'di me za ku bauta wa dai bayana qala sai su kalu sai suka ce na abudu ilaka za mu bauta wa ubangijinka wa ilaha abaika ibrahim da ubangijin babanka annabi ibrahim alayhi salam wa isma'il da annabi isma'il da annabi ishaq da annabi ishaq malamai suka ce anan annabi ibrahim kakansa ne kaka yana iya zama gurin uba domin in ba uba kaka yana iya cin gado haka ne to annabi Isma'il ko ba shi ya aife shi ba shi dan annabi Ishaq ne amma me yasa aka gabatar da Isma'ila kafin Ishaq saboda matsayin da dan uwan uba yake a wajen mutum domin shi dan uwan uba kamar birtul ab kanin uba kamar uba ne uwan uba kamar uba ne yana da hukuncin uba a gare ka na kai masa biyayya ka risina masa kai masa duk biyayyar da ake so a yi wa uba idan ka ga mutum ya yanke ƙauna tsakaninsa da wan mahaifinsa ko da ƙanin mahaifinsa to ya yanke dangantakar da Allah ya wajabta masa yayi kuma ya yanke dangantakar da za ta jawo Allah ya yanke masa albarka ina fata an gane to shine kawo Isma'il tare da Isma'il yace wa innal amru bi manzilatil ab domin shi baffa yana daidai da matsayin uba shi yasa sai yace Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa duka ya jera su haka ne ko ya ce ubangijin nasu kuma shine ilahan wahida wato ubangijin Allah shi kadai wa nahnu nahu muslimuna wato kuma za mu kasance cikin masu musulmai wato za mu kasance wato masu miƙa wuya an taslamu lahu wato masu miƙa wuya zuwa ga Allah mai albarka da daukaka kaga wato sun ji wasiyar iyaye su ma sun karba za su yi musulunci na'am
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون wannan ishara ce zuwa ga annabi Ibrahim da Yaqubu da iyalansa aka ce tilka ummatun qad khalat wannan al'umma ce wanda ta riga ta shuɗe irin an ce ina annabi Ibrahim ba za ka iya nunawa ba haka ne to amma ga abin koyin sa nan muna yi laha ma kasabat abinda suka aikata na alheri yana tare da su to ku kuma yahudawa kar ku tsaya kuna tuciya da annabi ishaqa da annabi ibrahima da wane ne alhali ku kun yi abin da suka yi ba ku ga abin da yahudawa suke yi na barna ba a addini da rayuwar al'umma amma tuciya su su ƴaƴan annabawa ne to a ai abin da suka yi wayannan lahama kasabat abin da suka aikata yana yi wala kun ma kasabtu kuma irin barnar da kuke da ta'adin da kuke da ƙetare iyakar da kuke da saɓon da Yahudawa a yanzu kuke da kangarewar da kuke da fanɗanar da kuke yi wa Allah da addinin Allah da musulman Allah to kuma abin da kuka yi na gare ku idan babanka malami ne idan ka saɓa wa Allah to ba zai amfane ka ba ranar alkiyama domin annabi yaqubu alai annabi nuhu lokacin da za a yi ruwan tufana ashe bai san ɗansa ba bai bi shi ba Wata shi annabi Nuhu matarsa bata bi shi ba, ta ha'ince shi kamar tana tare da shi, ashe shi ma ɗan da ya yi imani da shi ba, ta inda za ka gane ni'imar musulunci baiwa ce daga Allah. A ce dai annabi ne ya haife ka, ya zo da da'awa daga wajen Allah ka ƙi karɓa? Kuma annabin nan Allah ya sarara mara lokaci annabi Nuhu sai da ya shekara dubu babu hamsin, shi ne nawa? alfa sana illa kamsina am ko Allah ce cikin Qur'ani sai ne shekara 950 yana dawa amma mutane yan kaɗan ne suka bi shi yace rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara wa lam yajidun du'aya illa firara wa inni kullama da'awtuhum liyaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi fi adhanihim wastakshaw thiyabahum kubo wa asaru wa sabbaru istikbar ya bi su da daddare ya kira su ya kira su a gefe ya kira su da lallama ya kira su a cikin jama'a ya yi sai masu toshe kunnuwar suka su ji shi kai yanzu da aka bari baka toshe kunnen ka a wajen kiran Allah ka goda Allah ni mace sai kuma su ɗauki abin rufewa su rufe kansu ba za su ji ba kuma su yi girman kai suna gaya masa munanan maganganu haka ya taɓa ma to yanzu wannan nan da aka doron tufana sai ce ya bune yarkan ma'ana qur'ani ya bamu labari Allah ya ce ya dana zo zo mu zo ka hau jirgin ruwan da mu tafi tare da kai sai ce a'a sa'aru ila jabalin ya asmuni idan ma yace ga wani dutse can da jina hauza tsirin daga ruwa suna cikin wannan maganar kawai sai wata kufa ta shiga tsakanin su sai a ƙarshe Allah ya ce kana min al-mughar eh sai kasance cikin waɗanda suka nutse suka halaka bayan an gama ruwan tufana komai ya kare annabi nuhu yayi tambaya zuwa ga Allah cewa za a kare masa iyalansa sai Allah ce laysa min ahli baya cikin iyalanka domin kan garare ne eh saboda haka mutum yayi kokari ya rike addini da gaske addinin iyayenka ba shi zai kai ka ina ba ba shi zai kai ka wato cikin gidan aljanna ba da haka yahudawa ku daina tuciya da annabi ibrahim alaihi salam Allah yana gaya muku abinda sa annabi ibrahim suka yi na alheri yana gare su wala kun kuma abin da kuka yi ma kasabtin yana gare ku wala tasaluna amma kanu ya'maluna wato kar ma ka tambaye abin da suka kasance suna aikatawa kama yasalu an amalikum kamar da ba sa tambayen naku ku tsaya a naku su tsaya a nasu Allah ya yi albarka ma rayuwarsu ko kuma ku tsaya ga aikin ku za ku je lahira ku samu abin da ku aikata a duniya na'am وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقالوا suka ce kunu hudan au nasara ku kasance yahudawa ko nasarawa tatadu ma'ana za ku samu shirya idan kun bi tafarkin annabawanku ana nufin wato waqa'il awwalu yahudul madina wato yahudawan madina ake gaya wannan magana wasani nasara najaran mutanen nasara najaran ake magana a kansu ana maganin cewa to idan kun idan kun kasance yahudawa ko kun kasance nasarawa kul ka gaya musu bal wato me za ku yi nattabi amilata ibrahima hanifa muna bin tafarkin annabi ibrahim ne menene tafarkin annabi ibrahim hanifa wadda take hanya miƙaƙƙiya wato wadda babu karkata a tare da ita wa ma kana minal mushrikina idan ne za ku bi annabi ibrahim da gaske to annabi Ibrahim bai kasance cikin mushrikai ba idan kuma kun kasance mutanen annabi Ibrahim to kuma ba za ku kasance cikin mushrikai ba haka ne ko na'am
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
Olu ayyuha almu'minun ya ku mu'mine waɗanda suka yi imani da Annabi Ibrahim imanin gaskiya shi Yahudawa ko Nasara ko waɗanda suke tare da su idan dai kuna so ku tabbatar da imanin ku ya zama karbabbe to ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abinda Allah ya aiko a gare mu na alqur'ani tunda an yi bayanin zabura da bayanin at-taura a ciki da taura da zabura duka an tattara alqur'ani duk sun tattaru sun shiga cikin sabon alqur'ani wa ma unzila ila ibrahim kuma ku yi imani da abin da aka aiko zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam da aka ce suhuf ibrahim wa musa an aiko musu takaddu guda goma waɗanda su ne karatun annabi ibrahim alaihi salam wa isma'ila kuma abin da aka saukar annabi isma'ila da ishaqa da abin da aka saukar zuwa ga annabi ishaqa baban annabi yusuf baban annabi yaqub wa yaquba da da yaqub baban annabi yusuf wal asbat sai aka ce da jikokin su wato ƴaƴan annabi yaqub yana da ƴaƴa guda nawa ƴaƴan annabi yaqub alaihi salam wanda annabi yusuf yana ciki wa ma utiya musa da abinda muka aiko zuwa ga annabi musa min at-taurati na daga at-taura wa isa da abinda aka aiko wa annabi isa min injil wato daga injila wa ma utiya da abinda aka aiko wa nabiyuna min rabbihim wato annabawa da suka zo daga wajen ubangijinsu sai su ce la nufarriqu baina ahadin min idan dai kuna so ku zama muminai ko yahudawa idan kuna so ku zama muminai ko nasarawa sannan ku mutanen makka da madina in kuna so ku zama muminai duk wannan annabawan da Allah ya aiko ku ce la tufarriqu baina ahadi wato ba mu da bambanci tsakanin su wa nahnu lahu muslimuna duk muna masu miƙa wuya zuwa gare su in ka yarda da annabi Ibrahim ka yarda da annabi Isma'il ka yarda da annabi Ishaq ka yarda da annabi Yaqub ka yarda da sauran annabawa annabi Musa annabi Isa da jikanunsu da wanda suka zo biyo baya to dan me ba za ka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine matsalar su duk sun yi imani da waɗannan sun kangare wa manzo Allah to ina za su je to in ne ku masu imanin gaske ne ku ce duka waɗannan mun yi imani da su to har alƙur'ani mun tattara mun yi imani da shi to mun haɗa da annabi sallallahu alaihi wasallam mun yi imani to daga nan shi kenan kun zo musulman kwarai Allah ya ce ni فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم
ku Yahudawa da Nasara fa ina amanu idan kuka yi imani bi muslima amantum bihi da misalin imanin da ake muku magana a kansa da shi to fa kadin ta dau haƙiƙa kun samu shirya wato in dai kuka yi wato misli imani kun kun yarda da dukkan waɗannan annabawa da sakonnin da ya zo cikin Qur'ani to fa kadin ta dau kun samu shirya ai wato kun bi hanyar shirya wa in tawallu amma idan kuka juya baya anin imani bihi game da imani da sakon Allah na alqur'ani fa inna ma hum fi shiqaq haqiqa kun shiga cikin wani sabani da Allah kun shiga sabani da manzon Allah kun shiga sabani da shari'ar Allah kun shiga sabani da shari'a eh haqiqa kun saba wa Allah sai Allah ya- ya kokurtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da irin adawar da suke masa da nuna manzon Allah yana cikin bata da in yadda da shi da suka bijirewa manzon Allah ya aka ce fa yasfiqahum Allah Allah ya ce wa annabi a'a Allah zai saka maka da sannu Allah zai saka maka wato ya tsare ka insha Allah za ka samu kariya ba za su iya maka ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam da su kai farauta nan su far masa nan su je nan su yi nan wata rana sai Allah ya saukar masa da wahayi aka ce ya yi rasul ballik ma unzila ilayka min rabbik ya manzo Allah ka isar da sakon da Allah ya aiko maka babu wani kara babu sassauci ba koyo koyo babu sauki ballik ma unzila ilayka min rabbik wallan taf'alu ma ballagata risala sai Allah ya ce wallahu ya'asmuka minan nas Allah zai tsare ka daga mutane daga lokacin ba ya cimma manzon Allah babu wanda zai iya kawowa gare shi ya cin masa Allah kuma zai tsare shi don wata riwaya ta nuna annabi ana cikin wata tafiya yana cikin wani kamantanci an kewaye shi sai sahabbai suke zuwa kusa da gurin suke kwana don su ba shi tsaro kada waɗanda su cutar da shi wata rana sai annabi ya yi labule ya leko sai ce a fa man sha minkum fa yashhab fa inna allaha qad asaba ya ce wanda yake so a cikin ku ya tafi ya je ya kwanta ya baccin su ya huta ni kam Allah ya tsare tsare irin na Allah akwai mai keta mishi to sai Allah ya ce wa annabi yana haƙurkar da shi ya ce Allah mai albarka da ɗaukaka wato zai tsare ka daga dukkan abin da za su ƙulla ma na makircin Yahudawa na don Yahuda akwai makirci har yanzu ba su daina ba fa haka Allah ya yi su sai ya ce wa huwa samiul alim Allah mai ji ne daga maganganun da suke kulle kulle a kanka da furice-furicen da suke na bujirewa da kin yadda da kai Allah yana jin su al'alimun kuma Allah masani ne wato bi ahwalihim Allah ya san irin halayen nasu wata rana wata bai hudiya ta ɗauko wani nama sai ta sa guba a ciki sai ta kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce akwai guba a cikin wannan nama sai aka ce to tunda ta kama manzo Allah guba a ji a kamo ta tayi laifi da ta zo tunda bai hude yana da hanyar fita sai ta ce na kawo wannan nama ne da guba in gani idan kai annabin Allah ne Allah zai sanar da kai ba za ka ci ba don haka ba za ka halaka ba idan kuma kai ba annabin Allah bane to dama ba gaskiya kake gaya mana ba za ka cika halaka mu huta shike na annabi saboda rahama irin tasa da sauki sai ce a bata tashi ta babunta an gane to duk halayen yahudawa ne da suke caccanza addini su wanda su karanta addinin ku na musulunci su canja muku shi da suke canja tunanin waɗansu mu mutum yana yin aiki irin na tunanin yahudawa amma bai san su yake wa ta yi tunani ba sai a haɗu da wannan wane ya haɗu da wannan wane ya haɗu da wannan an na ƙarshen iso gare shi shi bai san a na farkon yake wa aiki ba ina fata an gane da ka waɗannan to da halayensu duk ubangiji Allah ya sani kuma ya rasulullahi Allah zai tsare ka sai Allah ya ce صبغة الله na'am ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون
Allah ya ce subgatalla wato rini daga Allah ma'ana canza mummunan tunani zuwa ga kyakkyawa ma'ana a kyautata addininka wane ne yake iya kyautata addinin mutum shine Allah kama a rina abu daga baki ya dawo fari ko daga ja ya canza kala ko yanzu ba ana rinawa ba to Allah ne yake canza zuciyar mutum an yi amfani da wannan sigar ne don abin da mutane suke amfani da na fitarar nasu wato abin da jama'a ne yau da gobe suke amfani da shi Allah mai albarka da ke cewa man ahsan min Allah sanga wa ya fi canza abu wa wa ya fi canza tunani da kyautata da tunanin mutum da kyautata addinin mutum irin Allah wa nahnu lahu abidina ko mu ga Allah muna masu bauta masa ma'ana na kwarai cikin waɗanda suka fahimci gaskiya da Yahudawa da mutanen Makka suna magana cewa ku lalle za mu bauta wa Allah kyakkyawar bauta Allah ya sa muna cikin su kul ka gaya musu wato kullahum atahajjuna wato kuna musu ne billahi ga al'amarin Allah bayan huwa rabbana wa rabbukum Allah shine ubangiji na shine ubangijin ku amma kuke sanya wata jayayya da musu akan lamarin yarda da al'amarin Allah me ya kawo wannan walana a amaluna idan da za ku ci gaba da musu a cikin ikon Allah da lamarin Allah da isar Allah da buwayar Allah da ƙahariya irin ta ubangiji a ce za ka sa jayayya a ce ka yarda da Allah ko ka bijire wa saƙon annabawan Allah da ya aiko to lana a amaluna mu ayyukanmu suna gare mu wato ba za mu ƙetare iyaka ba wala kuma a amalukum kuma ayyukanku suna gare ku ku je ku dinga ƙetare iyakar Allah wa nahnu lahu mukhlisina kuma muna masu kankan da kai ma'ana muna masu tawali'u wato karɓaɓɓen addini daga wurin Allah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to mu shi za mu yi na ikilasi amma ba za mu biye muku bi addinin ku ba na'am أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط na'am والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون
Allah yana babu labarin cewa am taquluna ko suna cewa inna Ibrahim cewa shi annabi Ibrahim wa Isma'ila da annabi Isma'il wa Ishaqa da annabi Ishaq wa Yaqub wal asbaq da jikokinsu kanu hudan aw nasara wai yahudawa ne kan ko nasarawa wadansu su ce yahudawa ne wadansu su ce nasarawa nasara ne suna faɗa kullahum sai Allah ya ce ka ce musu a antum a'lamu anillah ku ne kan kuka san Yahudawa ne ko Nasara ne ko ba Yahude ba ne ko masa kun fi Allah sani ne shi ne fassarar magana a antum a alamu alillah kun fi Allah sanin matsayin da ya ajiye su ne ma kana Ibrahim Yahudiyan annabi Ibrahim wa ba Yahude ba ne domin daga kan annabi Yakubu suka fara batun Yahudawa ai ko Isra'ili din ai Isra din kaman bawa ne iri din shine Allah da yarensu na Yahudanci Ibraniyanci ake cewa kamar ka ce Abdullahi shine Isra'il amma yanzu in ka ce wa mutum Isra'il zai ji daɗi ne saboda sun riga sun gurɓata ko ba Yahudu yanzu ka gaya wa mutum ka ce wa Yahudu ai ba zai ji daɗi ba saboda an riga an gurɓata ko yanzu ka ga ana ce wa mutum Yahudu to ana nufin ko mai yaudari ne ko mai wani cuta ne ko mai wani abu ne ne ko saboda sun riga sun ɓata sunansu Qur'ani ya fallasa su kowa ya gane matsayinsu suna na akan matsayinsu to shine Allah ta'ala yake cewa Allah ne ya fi sani ko ku ne wa ma kana ibrahim yahudiyan annabi ibrahim Allah yana faɗa mana in ku ba ku sani ba shi ba yahudi bane wala nasraniyan kuma ba ba nasare bane to duk abin da kuke faɗan ba daidai bane wa man azlamu ai ba wanda yafi zalunci shine la ahadan azlamu mimman katama shahadatan idda wato inda wanda ya ɓoye wato shaida a gurin Allah ya ɓoye wa mutane gaskiyar abin da ake ciki da tabbatar da annabi Ibrahim ba Yahude bane ba Nasare bane wato inna lako min Allah daga wajen Allah wa mallahu bigafilin amma ya'malu amma ta'malun Allah bai rafkana ba daga abin da kuka kasance kuna aikatawa da abin da kuke kullawa da abin da kuke shishirya wa musulunci da kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi Allah sai ya saka hasken addinin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun Allah yana maimaita mana cewa tilka ummatun waccar al'umma da ake ba mu labarinta na Yahudawa da Nasarawa da zuwan annabi sallallahu Alaihi wasallam to kada ku damu da gogoriyo da suke yi kamar alfahari kada ka damu da kakaci da suke na ɗaga murya suna ihun wai su ne na Allah su kaɗai. A ai wato wannan al'umma wadda kada kalar ta riga ta shuɗe laha ma kasabat abinda ta gabatar yana gare ta wala kun ma kasabtum kuma abinda kuka gabatar yana gare ku wala tasaluna wala tasaluna amma kanu ya'maluna kar ku tambaya abinda suka sance suna aikatawa ma'ana duk abin da yahudawa suke yi ba abin koyi bane gare mu duk abin da nasara suke yi ba abin koyi gane gare bare mu sai abin da yayi daidai da kiran manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi wannan tarihi yake gwada maka annabi ya sha fama da yahudawa da nasara domin ya ya samu baunin nazir da badu kai daga a cikin madina lokacin da lokaci yayi za mu iso kansu mu ga yadda wa'ina aka bada umarni Allah ya sa aka kashe su wa'inan kuma aka kore su daga cikin garin madina to sun ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahala a yayin farkon da'awa sun yi ta yaudaran muminai bayin Allah akan kasi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma suna yin wannan ne hasan min inda anfusihim Allah yake saboda hasadar dan mi Allah ya aiko daga cikin larabawa ba daga cikin su ba wannan tarihi ake bamu da cewa har yanzu fa halin da muke ciki mu rike aiken da Allah ya aiko annabi da shi gamgam kada mu bi tafarkin yahudawa kada mu bi tafarkin nasarawa menene dalili ga tarihin wahalar da suka bayar ga mummunan aikin da suka yi da aka ga hanya mai kyau Allah ya nuna mana Allah ya bamu dacewa da ita abin da muka faɗa daidai ubangiji Allah ya bamu ladansa abin da muka kuskure ko tuntuban harshe Allah ka yafe mana muna roƙon Allah ta'ala ya karɓi wannan ibada tamu Allah madaukakin sarki ka dakatar da shugabanninmu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu ya Allah ka ji kan iyayenmu ka haɗa mu da su a aljanna ya Allah muna roƙon ka nagari daga cikin ƴan kasuwar mu Allah ka sa albarka a cikin kasuwancin su duk da muke nan da masu sauraron mu daga kusa da nesa Allah ya sa albarka a rayuwar mu ya bamu ladan wannan haɗuwa الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على النبي الكريم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم